الحمد لله الكريم المنان واسع العطاء وجزيل الإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الثقلين الإنس والجان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي البر والإحسان أما بعد فالله تعالى جعل الشهور والأعوام والليالي والأيام مواقيت للأعمال فاللبيب يتحرى الفضائل والدرجات طلبا للقرب ومضاعفة الحسنات فطوبى لمن تفطن وتنبه وعمل بالطاعات أيها المسلمون حل بكم شهر مبارك شهر ختم به الأشهر الحرم ختم به الأشهر المعلومات وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة كما قال الله تعالى الحج أشهر معلومات وشهر الحج من الأشهر الحرم التي يحب أن تؤمر بطاعته ويشكر على مننه سبحانه ويحذر من الظلم والقتال فيها كما قال تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا على الإطلاق فعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر رواه البزار وصححه الألباني وقد أقسم الله بها في كتابه فقال والفجر وليال عشر والشفع والوتر وهذه الأيام من جملة الأربعين التي واعد الله لموسى عليه السلام قال الله تعالى وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة والعمل فيها محبب إلى رب الأنام فأن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام الأمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني الأيام الأشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع منه بشيء رواه البخاري وأبو داود والترمذي عباد الله الغنيمة الغنيمة بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمة فما منها عوض ولا لها قيمة المبادرة المبادرة بالعمل العجل العجل قبل هجوم الأجل قبل أن يندم المفرط على ما فعل قبل أن يحول الميت بين المؤمل وبلوغ الأمل الله أكبر أيها المسلمون فأكثروا في هذه الأيام من الطاعات والابتهال دعاء وذكر وصيام وصدقات ومواساة الأصدقاء والفقراء أداء الحج فيها والعيد من أجل القربات الهدي والأضحية في هذه الأيام من أفضل الحسنات تقربوا بها مخلصين له الدين ومتبعين لسنة خير الأنام فصل لربك وانحر وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فالمصطفى عليه الصلاة والسلام يقول ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فاذكروا فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد رواه الإمام أحمد وروى الإمام أبو داود والنسائي عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعا من ذي الحجة وفي رواية عند النسائي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر مع ما رواه الم... مع ما رواه الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط فأجاب الإمام أحمد بجوابين بأن حفصة أثبتت والمثبت مقدم على المنفي أو أرادت أنه لم, يمس لم يصم العشر كاملا والله أعلم وسئل شيخ الإسلام عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل فأجاب رحمه الله تعالى أيام ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر من ذي الحجة وكان التابعي الجليل سعيد بن جبير رضي الله رحمه الله تعالى إذا دخل الأشر اجتهد اجتهادا حتى ما كاد يقدر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم باياك يا أمو مسلمي muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda cikin nufatansa da hikimansa ya kawo mu wannan yini na biyu a cikin kwanakin watan zulhijja mai albarka Allah ka sada mu da alkhairi da albarkan da ke cikin wannan wata wannan khutuba za ta yi tsokaci akan wannan kasancewa muna cikin kwanaki masu albarka masu alkhairi kware da gaske mafi alkhairin kwanaki a wurin Allah subhanahu wataala a cikin kwanakin shekara gabaki daya to yana da kyau dai mu fahimci cewa shi fa Allah subhanahu wataala ya fifita waɗansu watanni ya fifita waɗansu kwanaki ya fifita waɗansu darare ya fifita waɗansu lokuta akan wasu don haka duk mai wayau mai hangen nesa mai cikakken hankali wanda babu na ƙasu a tare da shi to yana kirda don yadda zai samu darajoji yadda zai samu falaloli yana neman yadda zai samu kwasanci zuwa ga Allah yana biɗan yadda zai samu ninninka aikace-aikacen lada don haka duk wanda ya hankalta ya faɗaka bai rafkana ba to madalla da irin wannan bawa hakanan madalla da bawon da zai miƙi ya kusanci Allah subhanahu ta'ala ta hanyar yawaita kyawawan ayyuka a irin waɗannan gaɓuɓɓa kaka-kaka na alkhairi da Allah subhanahu ta'ala ke ainihin azurta bayansa da shi babu shakka ya ‘yan uwana musulmi wannan wata mai albarka fa ya riga ya sakko a cikinmu wannan wata shine watan zulhijja watan da aka cika al-ashhurul ma'lumat da shi domin kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗi a cikin alƙur'ani alhajju ashurun ma'lumatun watan watannin aikin haji watannu ne sanannu waɗannan watannu sanannu sune shawwal da zulqa'ada da kuma kwanaki goma na farkon watan zulhijja waɗannan sune kwanakin aikin haji to watan zulhijja din nan ya riga fa ya sako a cikin mu wata ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya cika waɗannan watanni na aikin haji da su sannan wannan wata na zulhijja yana daga cikin al'ashorul hurum watanni masu alfarma watanni masu ƙima a wurin Allah subhanahu wata'ala wanda aka haramta yin yaƙi a cikinsu aka kuma haramta yin zunubi sama da yadda aka haramta a saunan watannin Allah subhanahu wata'ala kuma babban abin da ake so idan mutum ya samu dama ya shigo goman farko na watan zulhijja ya rayar da su da yawaita ɗa'a ga Allah ya yawaita godiya ga Allah akan irin ni'imomin da ya masa ni'iman ji ni'iman gani ni'iman takawa ni'iman miƙawa ni'iman shakan kanshi ba sai an sa maka oxygen ba ni'imomi dai ga sunan ni'iman ruwan sama ni'iman Allah ya barka a raye abubuwa mabambanta dai wanda Allah ya mana ni'imomi da su wanda in muka ce za mu ƙididdige su ba za mu iya ba don haka mu gode ma Allah akan ni'imominsa mu kuma tsoraci yin zalunci a cikin waɗannan kwanaki ko dai mutum ya zalunci mahalicinsa ko ya zalunci kansa ko ya zalunci wani daga cikin bayin Allah kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna iddata shuhuri indallahi lalle kidayan watanni a wurin Allah wato ainihin watanni guda goma sha biyu ne fi kitabillahi a cikin littafin Allah yawma khalaqa samawati wal arda tarran da Allah ya halicci sammai da kasai ya sanya kidayan watanni su zama guda goma sha biyu minha arba'atun hurum a cikin watannin nan guda goma sha biyu akwai watanni guda hudu suna da alfarma ta musamman su ne muka yi magana a kansu waɗansu lokuta a baya shi ne tun daga watan zulƙa'ada da zulhijja da almuharram da kuma watan rajab a keɓi to waɗannan kwanaki allah a watanni allah ce zalika dinin ƙayyim wannan shi ne addini tsaye a wurin allah fala ta zalimu fihin na an fusakun don haka kada ku kuskura ku zalunci kawunanku a cikin watannin allah ga baki ɗaya musamman a watannin nan guda hudu masu alfarma waɗannan kwanaki goma da muke cikinsu su ne mafificin kwanaki a wurin Allah baki ɗaya a cikin kwanakin shekara saboda hadisin da jabir bin abdullahi ya riwato daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda manzan Allah yake cewa afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr mafifici mafi darajan kwanaki a wurin Allah cikin kwanakin duniya baki ɗaya tun daga farkon watan almuharram har ya zuwa ƙarshen watan zulhijja kwanakin da suka fi falala a wurin Allah baki ɗaya su ne kwanaki goma na farkon watan zulhijja wannan hadisi al'imamul bazar ne roito shi kuma al'allamatul albani ya inganta wannan hadisi cikin abin da ke nuna maka darajar waɗannan kwanaki da muke ciki irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa da su a cikin alƙur'ani mai girma Allah ya ce wal fajiri ina rantsuwa da alfijir walayalin ashir kuma ina rantsuwa da darare guda goma malaman tafsiri da dama suka ce waɗannan Allah subhanahu wataala yana rantsuwa ne da kwanaki goma da dararansu na farkon watan zulhijja hakanan cikin abin da zai nuna maka darajar waɗannan kwanaki kasancewan su ne cikamakin kwanaki arba'in da Allah subhanahu wataala ya ɗora ma annabi Musa ya je ya fafata ibada domin ya samu cancantan ganawa da Allah subhanahu wataala annabi musa ya nemi yana son ya gana da allah sai allah ɗiba ban mishi kwanaki talatin ya ce ka je kai ibada a cikinsu su ne kwanakin watan zulƙa'ada lokacin da annabi musa ya gama zai je ganawa da allah saboda ya yi azumi a cikin waɗannan kwanaki to sai ya buƙaci cewa ya yi asuwaki domin ya kyautata tsaftansa domin ya gana da mahalicci allah subhanahu wata'ala to daga wannan lokaci ne sai allah subhanahu wata'ala ya ce ai ba aike ka kai wannan asuwakin ba ka koma ka ƙara kwana goma domin kwanakin nan su cika arba'in masu falala to waɗannan kwanaki goma su ne kwanakin farko na watan zulhijja da Allah subhanahu wata'ala ya bashi shi ne Allah ke cewa wa adna musa salafi na lailatan haƙiƙa mun alƙawarta mu annabi musa kwanaki talatin domin ya zo mu gana wa atmamna ha bi ashirin sai muka cika waɗannan kwanaki talatin ɗin da waɗansu kwanaki goma masu albarka fatamma miqatu rabbi arba'ina laila sai waɗannan kwanaki da aka ɗiban masa ya kintsa domin ganawa da Allah suka cika kwanaki arba'in to waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja su ne kwanakin da aka ɗiban ma annabi musa domin ya cika masa kwanaki arba'in ɗinsa ya jama'a mu fasani cewa kyawawan ayyuka a cikin waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja su ne mafi soyuwa a wurin Allah sama da duk wani ibada da bawa zai a kowace irin rana ne daga cikin kwanakin duniya gabaki ɗaya domin hadisin da sayyidina abdullahi dan abbasin ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon Allah yake cewa ma min ayyamin babu waɗansu yinnai babu waɗansu kwanaki al'amalus salihu fiha ahabbu ila Allah kyawawan ayyuka sun fi kaunatuwa a wurin Allah Allah ya fi son waɗannan aikace aikace min hadhihi ayyam fiye da yin aikin alkhairi a waɗannan kwanaki guda goma ya'ani al-ayyam al-ashr sabai suka ce ya manzan Allah ko da jihadi a tafarkin Allah saboda sun san cewa babu mutuwa mai daraja kamar mutuwa a wurin yaƙi duk wanda ya je jihadi wurin ɗaukaka kalman Allah ya mutu a can to darajojin da zai samu fa ba kaɗan ba ne babu mutuwa mai daraja kamar mutuwa a gurin yaƙi sai sabbai suka ce ko da yaƙi a tafarkin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce kai ko da yaƙi a tafarkin Allah mutum ya je ya mutu to darajar shi bai kai wanda ya yawaita aikin alkhairi a waɗannan kwanaki ba sai dai ko mutumin da ya tattara dukiyan shi baki ɗaya ya fita yaƙi da su da shi da dukiyan babu wanda ya dawo ya sai da gidansa ya sai da motan shi ya sai da 'yan tufafin shi 'yan hatsin shi da ke cikinsa to duk ya sai da su ya tarkata an tafi jihadi domin ɗaukaka kalman Allah da aka je kuma dukiyan ta salwanta don ba ta dawo ba shi ma rayuwan shi ya salwanta don bai dawo ba to irin wannan mutum shine za a daidaita darajansa da mutumin da ya yawaita aikin alkhairi a waɗannan kwanaki masu daraja Allah ka sa mana da rabo a ciki shi yasa alhafiz ibn rajab yake kwadaitarwa yake cewa alghanimata alghanimata ya jama'a gafa ganima ta faɗi ga sassa binti hazal fursa a ribaci waɗannan kwanaki fiye da ayyamil azima waɗannan kwanaki masu daraja masu girma a faribaci lokaci fa ga ganima ta faɗi ga sassa ya ce fama min ha'iwa waɗannan kwanaki ba su da kini wala haƙima ba su da wani kwanakin da za ka daidaita su da su a cikin kwanakin shekara gabaki ɗaya ya ce almubadaratul mubadarata bil amal jama'a azabura azabura ayi da gaske a miƙe ayi aiki al'ajala al'ajala ayi gaggawa mai sakaci mai kasala mai wane ne duk ya watsi da wannan al'ajala al'ajala ya ce ayi gaggawa ayi garaje sosai ƙabla hujumil ajal tun kafin kuma mutuwa taimaka gaggawa ƙabla an yandimal mufritu alama fa'ala tun kafin mutum mai sakaci ya nadama ina ma da ban yi wannan kasalan ba ina ma da ban sa gandan jiki da san kai da san jiki ba tun kafin lokaci ya ƙuri ƙabla an yahula al-maut tun kafin mutuwa ta zakke ta shiga tsakankani bainal mu'ammil wa bulogil amal tsakankanin wanda ke ta fata yana ta fata ayin Allah so yadda zan yi insha Allah zan yi ai bari in Allah so asaba ai bari in Allah so lahadi to kai gaggawa tun kafin mutuwa ta shiga tsakankaninka da wannan dama da Allah subhanahu wataala ya baka da haka ya jama'a ana faso a yawaita ambatan Allah a cikin waɗannan kwanaki a yawaita azumi a cikin waɗannan kwanaki sadakoki da sadar da wato ainihin ‘yan uwa da abokan arziki da sauran talakawa a kyautata musu a yi musu alkhairi duk yana daga cikin kyawun ayyukan da ake so mutum yawaita a waɗannan kwanaki yin aikin haji ga wanda Allah ya ba shi dama da yin wato sallan idi duk yana daga cikin manya-manyan al'amura da mutum zai ribata a cikin waɗannan kwanaki hakanan yin hadaya ga wanda ke cikin aikin haji ta matu'i ko kirani hakanan kuma yin layya ga wanda Allah ya sa yana zaune a gida yana daga cikin mafificin aikace-aikace da bawa zai ribace su wato a waɗannan kwanaki sannan kuma da hadayan naka da layyan naka da sadakokin naka da aikin hajin da sallan idin da azumoman da duk wani da'a da za ka yi ga Allah to ka yi ta kana mai tsarkake ninyanka ga Allah kana mai bin tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin Allah subhanahu wataala yana cewa fasalli li rabbika wanhar kayi sallah domin Allah hakanan kuma in ka tashi za ka yi yanka hadaya kenan ko layya ko ko yanka na suna ne ko yanka na jin daɗi ne to duka dai ka tsarkake ninyanka kuma ka bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ciki hakanan ayan alkur'ani mai girma tana cewa kul inna salati ga ya musu cewa ni lalle sallata wa nusuki da yanke yanke na wa mahayaya da rayuwata wa mamati da mutuwa ta lillahi rabbil alamin kadaitacciya ne ga Allah subhanahu wataala kamar yadda kake sallah ga Allah shi kadai haka ya wajaba yanke yankanka ya zama ga Allah shi kadai ba za ka yanka ne din a fita kunya ba ba za ka yanka ne domin yara ba ba zai kai yanka ne don kwaɗayi ba domin a fuskanci Allah ne ana mai neman alkhairi da lada a wurin Allah to haka nan rayuwanka ya waje ba ta zama ta Allah Allah ke jujjuya ta in Allah ya ga dama ya ce rayu ka rayu in Allah ya ga dama ya ce mutu ka mutu ka mutu a tafarkin Allah in kuma Allah ce rayu ka rayu akan tafarkin Allah in ya ce mutu ka mutu kuma a tafarkin Allah wannan ita ce ka'ida lillahi rabbil alamin ga Allah ne shi kadai ubangijin talikai la sharika lahu Allah bai tarayya da kowa ba gurin mallakan waɗannan abubuwa da sallanka da yanke yankenka da rayuwanka da mutuwanka Allah bai tarayya da kowa ba shi kadai kadai ta da su wa bi zalika umirtu wa ana awwalul muslimin haka nan Allah subhanahu wataala yace li yashhadu manafi'a lahum domin mutane su shaida amfani mai yawa da Allah ya tattalan musu wa yadhkuru smallahi su kuma ambaci Allah da yawa fi ayyamin ma'lumatin a cikin waɗannan kwanaki sanannu sune kwanakin goma farkon watan zulhijja sune al-ayyamul ma'lumat sune al-ayyamul ma'lumat a ambaci Allah da yawa a cikin su alama razaqahum min bahimatil an'am saboda irin yadda Allah subhanahu wataala ya azurta mu bayinsa da ainihin dabbobi na ni'ima fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir in kun yi yanke yanke to ku ci daga ciki kuma ku ciyar da ainihin talakawa waɗanda suke cikin halin ni'yasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin fadin sa da yake ƙara fito da falalan waɗannan kwanaki yake cewa ma min ayyamin babu waɗansu kwanaki yinnai a azamu inda Allah wanda suka fi girma a wurin Allah wala ahabba ilaihi al-amal fihinna wanda Allah fi ƙaunan aikin alkhairi a cikin su min hadhihi al-ayyam ashir fiye da yin aikace aikacen alkhairi a waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan Zulhijja sai annabi ya ce fa akthiru fihin min at-tahlili da ka ku yawaita faɗin la ilaha illallah a cikin su wat takbir da faɗin Allahu akbar wat tahmid da faɗin alhamdulillah kenan bawa zai ta nanata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kamar yadda al'imamu Ahmad bin Hanbal ya rawaito wannan hadisi. Cikin ababen da aka ce a yawaita akwai yawaita azumi a cikin waɗannan kwanaki, hadisi ya zo a cikin sunan Abi Dawud da sunan na al'imamun Nasa'i daga gwaggon mummunena na Hafsatu ta ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasance kan azumci kwanaki tara a farkon watan Zulhijja. Kenan tun daga ɗaya ga wata idan ya duka ma azumi, to baya saukewa sai ya azumci guda tara. a wata riwaya wanda al'imaman nasa'i ya ruwaito sai ta ce kwanaki goma ma yake azumta wato ta hada hadda kama baki da ake yi ranar sallah sai bayan an dawo daga idi sannan sai a ci abinci a wata riwaya haka ta kawo duk da kasancewa akwai wani hadisi kuma shi ma ingantacce ne wanda al'imamu musulun ya ruwaito daga gugon mummunena na aisha take cewa ni dai da idona ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana azumtan kwanaki goma yana azumtan goma a cikin watan zulhijja ba to da al'imamu ahmad bin hanbal ya ɗauko waɗannan hadisai guda biyu ya haɗa gana na hafsatu ta tabbatar da annabi na yi gana na aisha ta ce ita dai bata gani ba sai ya ce to akwai gamammiyar ƙa'ida gurin malaman addinin musulunci idan wani sahabi ya kora wani abu wani sahabi ya tabbatar to za a ɗauki wanda ya tabbatar ne saboda shi ke da ƙarin ilimi akan wanda ya kore wanda ya kore akwai wanda ya sani bane to da ka zai kore ce bai gani ba to amma wanda ya ce an yi shi ya nuna ya gani da ka yana da ƙarin ilimi a bisa wanda bai gani ba al'imam ahmad bin hanbal ya ce ko kuma ita tana nufin bata taba ganin annabi ya azumci goma bane amma ita tana nufin yana azumtan tara da ka ita ta cire ranar sallah daga cikin ranakun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke azumta inna na hafsatu ta ce ya azumci goma sai ta ce ni ban taba ganin ya azumci goma ba akwai yawan tana nufin ni dai ban taɓa ganin ya azumci ranar sallah ba saboda ranar sallah makila ya faɗo ba a girkinta ba ne ko kama bakin makila ba ta san manzan Allah ya yi ba da aka sai ta kora goman amma tana tabbatar da tara ala ayi hal dai wannan sunna ce na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda Allah ba shi lafiya da ƙarfi a cikin jikinsa to ya azumci waɗannan kwanaki guda tara a jere ya haɗa da kama baki zuwa ranar sallah shi yasa da aka tambayi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shin waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan zulhijja su suka fi falala a wurin Allah ko ko kwanaki goman ƙarshen watan ramadan sai shekul islam ibn taimiyya yake cewa in an yi la'akari da yini ne to babu wani ta baba waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja sun fi falala a wurin Allah saboda a cikinsu akwai ranar arafa akwai kuma ranar sallah wanda kuma ranar sallah ta fi kowace rana daraja a wurin Allah ga kuma ranar arafa wanda za mu kuɗu ba a kanta insha Allah ta'ala sati mai zuwa baya ga azumin da ake a cikinta wanda kowa zai yi shi saboda akan kare mishi zunubin shekara biyu to akwai kuma ɗansu alkhairai da albarkatu wanda Allah ya zuba a cikin ranar arafa to a kwanaki goman ƙarshen ramadana ko kaga babu ranar arafa to amma in an yi la'akari da darare ne ita kuma dararen ƙarshen ramadan akwai lailatul qadari a ciki wanda a cikin dararen wannan kwanaki goma farkon watan zulhijja shi kuma babu lailatul qadari to da wannan sai mu fahimci cewa yini dai kwanaki goma farko na watan zulhijja ya fi darare kwanaki goma ƙarshen watan ramadan ya fi daraja a wurin Allah hakan shekul islam ibn taimiyya ya ba da fatawa sannan yana da kyau mu fahimci cewa fa daga cikin magabata kamar sa'id bin jubair aka ce idan watan zulhijja ya kama ijtihadin ijtihadan hatta ma kare ya qadiru alai yakan zage zamtsi yayi ibada na ƙarshe kai kai ka ce ma ba zai kai labari ba saboda irin yadda yake baza kokari sai ya tasbihi 40 ayini tasbihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim sai ya 40 sai ya 40 ayini ka ko ga irin wannan ibada baya ga karatun alqur'ani mai girma da yake yi an ce kan karanta izufi goma sha biyar da rana ya karanta izufi goma sha biyar da daddare ga kuma tasbihi dubu arba'in kai kasan wannan ba ƙanƙanin ibada ba ce to haka nan magabata da yawa suke yi to haka nan kuma layya duk wanda allah ya hore masa yana da ɗan abin da zai iya sayan dabba ko rago ne ko haɗin gwiwa za a yi akan saniya ko raƙumi ko kuma mutum zai sai akuya ko bunsuru duk ana yin layya da su ko kadduwa ko bunsuru ko tinkiya ko rago duk ana laye da su to mutum lalle idan Allah ya bashi hali wajibi ne ya je ya sai wannan abin layyan waɗansu malamai suna cewa sunna ce mai ƙarfi amma magana mafi inganci shine wajibi ne saboda hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk gidan musulmin da Allah ya hore musu to wajibi ne su layya a duk shekara so daya ya ayyuhan nas inna ala ahli kulli baitin fi kulli amin udhiya manzon Allah ce wajibi ne a gidan musulmi a samu layya a duk shekara su daya wannan hadisi al-imamu ahmad da al-imamu abu dawud a wani hadisin manzon Allah ce man kana lahu sa'a wa lam yadhi fala yaqribanna musallana duk wanda Allah ya hore mishi abin da zai laye yaki to kar ma yazo sallan idi kar ma yazo sallan idi kawai zaman shi a gida ba a son sallan nan shi ka ko ga abin da zai sa manzon Allah ce ba a son sallan ka sallan da zaka kusanci Allah kai ka san abin nan ba a matsayin mustahabbi bane sai dai a matsayin wajibi sannan yana da kyau mu fahimci cewa duk wanda ya san zai layya ko abin layyan tana ƙasa ko ba ta a ƙasa amma dai akwai kyakkyawan zaton zai layya to daga lokacin da watan zulhijja ya kama to haramun ne kuma ya yanke kumbansa ko ya aske gashinsa ko ya fitar da wani abu daga cikin fatan jikin shi har sai bayan ya yi layyan kamar yadda al'imamu ahmad al'imamu muslim da al'imamu abuda da tarmizi da nasa'i suka rawaito har shekul islam ibn taimiyya yana ba da bayanin cewa ma babu laifi mutum ya ci bashi ya layya inda ya san zai iya biya ya ce babu laifi ƙila kana sa ran za ka ɗauki albashi amma ba a riga an yi albashin ba sai ka ci bashi sai ka yi layyan in an yi albashi sai ka biya hakanan wanda ake bin shi bashi amma dai ba a zo an maka wato an tsaya maka a gaba sai ka biya bashin ba ko kuma in ka ce da Allah ɗaga maka zuwa ƙarshen wata mai zuwa za a iya ɗaga maka ƙafa to babu laifi ko da ana bin ka bashi kar ka biya bashin ka je ka sai layya ka yanka saboda irin darajar da Allah subhanahu wataala ya tattala ma masu yin layya wannan shine abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya bada fatawa akai sannan a ƙarshe ga duk wanda Allah subhanahu wataala ya hore masa yayi layya to kungiyar jama'atu izatul bid'a wa qamatu sunna tana neman sadakan fatun layyan nan domin dai irin aikace aikacen alkhairin da aka dauko shekara da shekaru an cimma abubuwa da yawa a ƙarƙashin wannan an cimma abubuwa da yawa an gina abubuwa da yawa na alkhairi an yi da'awa zuwa ga tafarkin Allah da wannan fatun layya da al'umman musulmi suke tarawa kuma mutanen zaria na san shekaru kusan shida da fara wannan harka shekara biyar ɗin baya mutanen zaria su suke na ɗaya gurin tara fatun layya amma a bara an sami an sami garin da ina jin kofin tuwa ne a je cikin katsina ne nake tsammani su ne suka zo na ɗaya to ina fatan don Allah duk wanda ya layya ya haƙura da wannan fatan hakanan duk wani wanda ake mishi kyautan sadakan fatan shi ma ya haƙura da shi a ɗan samu 500 ko 1000 a bashi sadaka ya haƙura da waɗannan fatan layyan a kai su cibiyoyin da aka tsatsara shekara da shekaru ana karɓa a waɗannan cibiyoyin kuma idan ka kai fatan ka a baka receipt duk wanda ya kai fatan shi ya tsaya a bashi receipt kar ya ce ai shi yayi ma Allah ne kawai ba sai an bashi receipt ba wannan kana buɗe kofan da a iya rashin gaskiya ne in ka kai fatun layyanka ka tsaya a baka rasit ɗinka in fatu guda goma ne za a baka rasit guda goma in kuma ka samu dama ka kawo nan cibiyar nan shine babban cibiya da ake tattara waɗannan fatu na layya idan ka samu dama ka kawo nan ne kai tsaye yayi in kuma ba nan ba akwai masallatai da aka zazzaba cewa duk wanda ya laye ya kai fatun layyinsa can sannan kuma muna kira don Allah duk wanda ya layyan ya kawo fatun tun da wuri tun kafin su lalace idan kuma babu hali to a gidanka ka buɗe fatan sosai sai ka zuzzuba gishiri a gefe-gefe har da ciki saboda kar ya lalace idan fatan suka tsaya daga safe zuwa yamma to za su ɗan ƙaƙƙandare haka daga nan kuma zai rige musu ƙima hakanan kuma gurin wato fiɗa a samu ƙwararru wanda ba za su rika ɓata wato ainihin fatan ba idan an zo yin ah, yin fiɗa to duka dai muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya rabautar da mu da dukkan alkhairin da yake rabautar da mummunai a cikin waɗannan kwanaki masu albarka ya Allah muna tawassuli da ibadan da muke a waɗannan kwanaki tun daga sallan juma'a da sauran dangogin ambatan Allah da waɗanda suke azumi a cikin mu ya Allah da sauran ibadu muna tawassuli Allah ka tausaya mana Allah ka ɗaukake mana fitintun da musibin da ke cikin wannan ƙasa ya Allah ka tausaya mana Allah ka yarhamshe mu ya Allah ka ɗaukake mana bala'in zubar da jini da ke cikin wannan ƙasa ya Allah ka raba mu da fitinan kidnappers ya Allah ya Allah ka raba mu da fitinan yunwa da kakani kai ya Allah ka raba mu da fitinan talauci da wahalhalu da kakani kai ya Allah muna tawassule da wa'annan ibadu ya Allah ka sanya mu akan turba mai kyau ya Allah ka dora mu akan tarbiyya na addini da mu da matan mu da ƴaƴan mu da shugabanninmu ya Allah ka ja hannun mu zuwa ga daidai ya Allah ka kama hannayen mu daga kurakurai ya Allah kuma ka yalwata mana ka haskaka mana ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya ya Allah abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka iya mana abin da muke iya kuma Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imani Allah ka shirya mu ka shirya mana zuri'an mu ya Allah ka ba mu damina mai albarka ya Allah ka ba mu damina mai albarka Allah ka amintar da mu daga tsoro Allah ka ciyar da mu daga yunwa Allah ka yalwata arzikin mu Allah ka yalwata arzikin mu Allah ka yaye mana talauci da kakani kayi Allah ka yaye mana wahalhalu da fitintunu ya Allah ka zaunar da mu lafiya a wannan ƙasa ya Allah ka azuta mu da imani Allah ka azuta mu da bin sunna Allah ka rayar da mu akan waɗannan abubuwa guda biyu ka karɓi rayuwar mu akai ya Allah gobe kiyama ka tada mu a sahun masu imani masu bin sunna ya Allah ka rafa mana asirin mu duniya da lahira marigayen mu Allah ka gafarta musu Allah ka sa suna kyakkyawan matsayi ya Allah iyayen mu Allah kai musu rahama da malamanmu da duk waɗanda suka tambiyantar da mu a tafarkin Allah ya Allah ka saka musu da alkhairi idan mutuwar mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين